بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعتبر جرى الله شاهد وطن شعبان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya hadisi mai lamba ta ɗari biyu da casa'in daidai za mu tashi hadisi mai lamba ta dari biyu da tisa'in da ɗaya mu kuma yi darasi tamanin da shida za mu tashi darasi na tamanin da bakwai a wannan littafi mai albarka na amdatul ahkama sugura ta babban malami a alhaji abdulgani ibn abdulwahi aljama'ili al-maqdisi rahmatullahi alaihi inda muke yi wannan karatu a wannan masallaci ne albarka na marigayi alhaji bashir usman tofa a unguwar gandun albarka za mu dora hadisi na 291 muna cikin kitabun rahani wa gairi littafi ne da yake magana a kan jingina da waninsa a cikinsa muka yi bayanin shufa domin shi dama a rahu wa gairi hatsin bara za ku ga mun yi babu buka yi mun yi alhiba da a karkashin wannan mun yi alhiba kuma alhiba din ba mu to shi ne yake cewa alhadisu da hadiwa ce ta'una ba da miyatai hadisi na ɗari biyu da tasa'in da ɗaya an jabi bin abdullahi radiyallahu anhuma an karɓo daga jabir na abdullahi allah ya ƙara musu yadda قال يجي فبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عمرة manzo kira da abin sha Allah tabbata a gare shi ya yanke hukunci ga kyautar da ake kira umra kyauta ce amma umra bi manuhi batlahu ga wanda aka bawa annabi ya zartawa idan ka zo ka bawa mutum kyauta kake zaune a gidan nan iya rayuwarka to sai annabi ya tabbatar ma da cewa wato wannan gidan naka ne dama magana muke akan kyauta cewa ya halatta ka bada kyauta ka kwace ko kuma idan ka bada kyauta ka kwace ka kyauta ko baka kyauta ba shine bayanin da ake domin umra daga al'amur ne rayuwa ana cewa amartu dara umra a larabci na ba shi gida ya zauna iya rayuwarsa ai da an tuwa lahu ya kurwa muddata umri na ba shi gida ya zauna iya rayuwarsa haka ce yi a jahiliya irin wannan ɗabi'a sai a baka gida a ce zauna iya rayuwarsa suna yi to shi ne da ma yi so da musulunci ya zo ya tabbatar da shi da kuma ya kuma ruje wani bangare to shi ne yanzu yake kawowa sai ce wa fi lafzin a wani lafazin cewa yi man amara umra lahu wa li atihi duk wanda aka yi masa umra aka ba shi kyautar gida eh wato amara umra lahu wanda aka yi masa kyautar gida na zaman rayuwa gare shi wa li atihi da shi da yawansa fa inna halin da biya hudiya to wannan gidan ya tabbata ga wanda aka ba idan mutum ya zo ba ka gida yace ka zauna kai da iyalinka kai da yayanka to wannan gidan wato ya tabbata ga wanda aka ba wani zauna kai da yayanka la taji'u lil ladhi ata annabi yace irin wannan ba za ta dawo gurin wanda ya bayar ba لأنه هو أداء أداء وقعت فيه المواريث domin ya yi kyautar da gado ya fada cikinta kaga an ce kai da yayan kai na fadi ya mutu yaya za su gada domin ya ce da yaya doriya to shi ne wa kana jabir jabir da abdullahi yace inna mana umra ita umra kyauta ta tsawon rayuwa ce zauna iya rayuwarka allati ajaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya halatta ta shine an ya kula ita ce wanda za a ce yi alaka wannan gidan naka ne wani asibita kai da yaranka in ka ga mutum wannan cewa gona dama babban abu ake wa umra ko gona ko gida sai ka ga gona nan ke ta nomawa kai da yaranka to in mutu za su gada ga gona nan ga gida nan ka zauna kai da yayanka kai da zuriyarka kike wanda kira su al'amari ne mai wahala sha'ani in ka ga wannan gurin ya dawo gurin ka ko to in ka faɗi wannan kalmar zuriyar ce ka tare ana samu ko ba samu ana samu ga kina malaman hadisi suna kawowa sai ka ji an ce ya mutu bai bar kowa ba gaba ɗaya ko kuma bai yi aure ba kowa na sa babu kuma ya mutu to wannan da ya bada gurin sai abin ya dawo gurin sa to shi ne shi ne abin da wani yake gaya mana a nan yake cewa to sai yake an ya kula hiya laka wa li'aki duka ba amma in za ka hala hiya laka ma iska amma idan mutum ya baka gida yake ka zauna iya tsawon rayuwarka in ya gina ma wannan to idan wannan ta fito ba ina hada zai wa ila sahibiha to wanda ya faɗi wannan za ta dawo gurin sa idan ne wanda ka ba wa aro ya mutu ba zai ya ɗan su da domin baka ce da shi da ɗan sa ba shi kaɗai kake shi za a ne bambancin sa da aruku ba aruku ba shi ne ka ce ka zauna wato na ba ka wannan gidan ka zauna mutuka suna rayu idan na mutu na ban ba amma an kai gani mutuwa suna son gidana to anan abin da yasa ba a san saboda mutum da ya addu'a cikin dare Allah ya saka mutu bare kuwa domin baka mutu ba zai mallaka ba in baka mutu ba zai mallaka ba to sai yake kungiyar da tana sai kenan muka kalla duk wanda ya zo ka zauna a gidan nan ko biyu muka gani zauna iya rayuwarka to wannan kyauta ce amma tana da limiti iya rayuwarka bai ce da yayanka ba iya rayuwarka to duk da ka mutu idan wanda ya baka ya riga ka mutuwa magada na su ne amma ba za su gada ba sai ran da ya mutu shi wancan da aka bawa kuma sai iya rayuwarsa ba rayuwar mai gidan ba in rayuwar mai gidan sai ita ce rukuba da na faɗa ɗan rayuwar wanda aka bawa saboda aka aka zo rabon gado ya gidansa goma sai a cire wannan guda ɗaya a cikin ban da ya raba guda tara shi wancan gida a jami'i haka dai ta zama sai ran da ya mutu sai kuma a dawo da magada ko bayan shekara nawa ne a kuma raba musu wannan shi ne kyauta ta farko ta biyu ka zauna kai da kuduriyarka to wannan ba zabi ba zabi da zarar ka ba da ka mutu da gida na sai in ya faɗi ya mutu gida na ya yansa ne wayannan gida biyu su ne suka fito karara a biyu wa fi lafzin to amma bari ku ji abin da annabi ya ja hankali a wannan bazin ne muslim na muslim sai ce amsiku alaikum amwalakum ku rike dukiyoyinku wala tufsidu kada ku bata dukiya ba hana kyauta annabi yayi ba wani abiji ne ya hana ihtimali sai ce fa innahu man amara umra domin duk wanda yayi kyauta ta umra fa hiya lillazi umira ta tabbata ga wanda aka bawa hayyan wa mayyitan yana raye kuma yana mace domin annabi ya ce al'aidu fi bati kal aidu fi kaiti duk da mun yi magana akan wannan kalmar a baya wani akali da shi da zuriyarsa to shine wannan kalmar ta uku da annabi yake a rika dukiya shi ne aka ce idan mutum ya zo da kalma mai addini an zo ana da rigima ko za a bayar wannan al'adar masu ɗafaita da zai zo saboda jama'a sun da zai ce ana ta rigima akan gurin zama sai ce ko me da damun kai duk ga gidaje nan irin wannan kalmar duk da gidaje ne zai zauna a wani bana kuma zai da aje su da kibayin da yake nufi ba to irin wannan fitilan domin idan ka faɗi wannan kalmar ya samu ƙwararren lauya ko da ba kai yi ba ji ba sai a danne ka kai kwarai kuwa ya ji ƙwararren lauya ya zo da wannan kalmar da ka faɗa ya ɗauka ya wasu rubutu ya sa wasu tam da baka gane baka sa hannu za ta ya ta ko ajiyar terminologies na registered word da suke da shi za su zo su jiro ma kara sa hannu a cikin kudu ba yadda za ta sau da haka kana son da yare justice ya tsera kallon ka ya san cewa kai ne a ruwa haka domin kalma ce da jeriya amma wallahi kai za ka je ka kwana amma ba yadda za ka yi shi za mu rage harkar rubutu irin wannan amintacce kake nemowa wanda zai rubutu domin ya san kalmomin da su ma lauyoyi in suka ji da kawai zai su iskar jayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin sun san la ma'ana lahum min al-i'rab an tafi gani to saboda haka wannan shi ne to ita annabi alaihi salatu wassalam ya ce irin wannan kawai mutum ya zo ya kalli ya ce a duk da gidaje na me yasa zai zo da dawo kai me kake rigima da shi duk gidaje duk da shaguna nan sai ka je kana rigima da mutane ga shaguna nan to me kake nufi ko ya zo zuwa da kake to zo zauna tsawon wata biyu kafin ka samu nati yanzu ka fito da kalma zo ka zauna shekara ɗaya kafin ka je ga gaba naka ka fito da magana amma kawai zo ka zauna baka faɗi iya rayuwa ko kai da yaranka ba ka sa fitina ne a nan ne za a ita lankwacewa ga abin da kake nufi idan ka mutu kuma a can jima da yaya don kun ga mafiya yawanci ni na zaira wanda da jijiman wasu ba da gaske cewa waɗanda kawai daga zuwa a ba mutum aro da kanje shi a kayi a kotu saboda ba ku bi jara'a ba sai a sani duk yadda kuke da mutunci a fito da abun fili domin da an kun lura ka'idodin da muke faɗa a baya na kasuwanci a yan faɗo wasu abubuwa cewa la zarara wa la jira babu cuta ba cutarwa haka aka ce saboda haka fito da abun ka fili shi za muke magana a baya kawai dan kana da yaya duk wanda zai aure zo ka zauna zo ka zauna da wani da wata manufa yawa biya yanda kawai duk wanda zai aure yazo wani yana da shi dukan nan sun ya aure shi ne ba duk sun ya aure shi ne ba kaga akwai matsala saboda haka me kake nufi in ji za mu kai wasa ba in baka yi da gaske waje ka mutu ka bar baya da kura ba ne ne shi ne da yana nan bayan yana cikin na magada eh da saboda hakan da Allah zai baka naka shi ba wata himma zai yi ba da cewa ba zai yi ne ba ya ba za a yi ne bayan ya mutu ta ba zai nemi nasan ba yawwa to wannan kaga an yi iyaka cewa gini yake zo kuma shi ba wato wannan budewar kai ne ita ce fitina an fito alaikum amwalakum domin hakan da Allah zai baka na ce zai bai amma lokacin zauna a tsawon shekara ɗaya kafin nan ka gama na fito ka faɗi iya wato akwai abubuwan da da yawa ku wasu abubuwan za ku ga abin da yasa da yawa muke faɗawa fitintunu yadda shari'a ta ba da shawara ba a ji isa in ka kalli mutum ko ko da kake zuwa ka zauna da yawa wani lokacin na kan tafi musamman gurin sarki yola nan kofar kudu wani lokacin ban je zauna kawai kan lokaci kallon abubuwa kwashariya iri iri kawai san zuciya kurkuru ga abin da Allah ya ce amma mutane ba su wannan abin ba su sai a shekara biyar ana kotu duk da ka ji har Allah ya bayani alqur'ani in ya gaba musamman hukunci sai ya ga ba shi masani ne ko mai hikima ne. domin ya fi ka sanin kai waye shi za a yi ma hukuncin kafin ka zo yadda abin da yake so a yi kowaye ko din nagartarka din rashin nagartarka ga abin da yake so a yi domin ya fi ka sanin waye kai to irin wayannan abubuwan da ku ke ke jefa mu a matsaloli gaskiya su ne to kaga anan wannan na uku ibnu hajar ibnu da ke da ai a cikin sharhi da yawan da lazam shi kan abin da ya kawo yace yace umra take uku ta farko shi ne wanda mutum zai zo yake zauna iya rayuwarka ko ta hawa rayuwar kaga ya yi da wuri ko kuma ka zauna iya rayuwarka da ƴaƴanka ko kuma mu je ruwa kawai zauna zo ka zauna a irin wannan duk da guri nan ka je ku ta rigima da makota da za ga guri nan ina da gidaje su fa a gidan ka je kana da wannan manufa sai ka ce guda uku ne to a wancan guda uku akwai uku ne suka yi sabani a ce uku wasu malaman tafiya ai din da yake kyauta ya riga ya ce zauna to ba da dan adawo da to suka ce ai bai so Isra'il din da ne yake so yake saboda haka ku tuna da shi kaga zai iya yiwa ga rigima wannan tafi karfin hujjoji su danne ko da ba su da gaskiya to kaga ka ba da dukiya abin da ba a dukiya me za mu koya a cikin hadisi abu na farko mala yake al'umra wa rukuba jaiza rukuba shi ne wanda muka fara fatan mutuwar mai gurin domin ya ga Allah kyautar da mutuwar ta cewa in na mutu na bar ma da zai zai da tashi yana kiyamu ne domin ba ka mutu da yana tsaka mai wuya duk wanda ya riga ya faɗi ya mutu biya yan sai ke tunani za su shiga uku ko gwara kai ka kwanta yawa yanzu da ba a so a to ai yawa wannan magana shi ne cewa iya rayuwarka ko aro zuwa lokaci kaza kaza shi ne abin da musulunci ya ya yake ka fito da jikarara annabi ya ce al'amura jahita yin kyauta ta tsawon rayuwa ya halatta na biyu al'amura wa rukuba hukuma kalhibati tamlik sai da ruwa da umra duk kamar kyauta ce ta mallaka ka mallaka wa mutum abu kuma annabi ya ce kai kyauta ka ka kwaci eh ba halin mutanen kirki ba ne mutum na kwarai ba ya kyauta ya kwaci yau na har yanzu ana duka kafin ka bukata yanzu to idan mai kurin kafin ya bukata duk da cewa bai mallaka maka ba amma mutuna ce idan ya dauki wannan kalmar irin wannan kalmomin ne shari'a ba ta domin akwai annabi in ka zamu lauya wanda ya iya lauya sai ya dau kalmar ya biya ta ya ce ai wannan abun yana nufin ya ba shi ne yana nufin ya bar masa shi ta yayi wannan tayin magana kafin ya bukata ai waje bukata din da ni an san shi ya aikar ajiyar karba ai an san shi ya faɗo yawa to saboda haka fitila ce ita jara'a ba ta san wannan ko kada a kauce wa abu da abu fili baka ji suna cewa wa wa fi tsara a kiraha eh wa ka faɗi kalma da kake nufi a fili ko mutum zai jawo shi amma kai za ka nufi domin ka faɗi ne kake so ka faɗa sannan na uku ce hatu lahu rabi an takuna lahu wa li akhihi ya yi da ya halatta ka ce mutum ya zauna shi da iyalinsa in ka gaya ma wannan ba kai ba gada ba ba gada eh kawai da ga duka kenan mutukar ana ta haihuwa shi ne mata na tabi mutukar dangin da suka dore juna a su za su gada لولا أن الموهوب له يملكها ملكا تاما ولا أكبا وزي ملكا ملكا تسكتين ملكا yaje ya karbo takardu da sunan da komai in sunan ka ya ce yaje yaje canjin suna domin ka mallaka masa saboda haka zai iya sarrafa abin da yake ga dama in ba shi ruwa ya ba shi kai yawwa na biyar alamun da islahi al-amwal annabi ya umarni da a rika gyara zuciya wa zalika yakuna bi tibai shari'i ita kuma gyara zuciya kun ji magana ta ku yana tabbatuwa ne ta hanyar bin shari'a in dai wala abu shari'a wato wala ga didi ba wala ga didi ba wa isabi ala kuna bi mukhalafati shari'i la la ta zuciya yana faruwa ne ta hanyar saba wa shari'a shari'a ta ce ai kaza ta ki to sai zuciya da lalace نجد بيان بيان للعمرة التي أدارها الشرع أي بيان عمرة للجراء تثبت وهي أن يقول الرجل لآخر هي لك إيه mutum ya zo kallo ne ce wannan gurin naka ne to ta ce nan ko yawa wannan kana so ka ce wannan gurin na baka kuma annabi ya ce kar kai kyauta ta kwaci na bakwai a ta'aziru min al-hiyal al-muharrama wa tibai sunan jahiliya kaga an haramta ya bayin dabaru domin wasu na da dabaru ya san ne a wani ma ba kai kalmar kalmomin ba zai iya zuwa ya ma ƙarya domin kai ka riga ka ba shi musamman ka ba shi aro musamman yadda magabatan mu ce a baya saboda amincin sai ya ce zo ka zauna a rubu daga shi sai shi ba kowa a zo bayan ya mutu a tabi wata tazu a gaba ko wata takarda da ta nuna cewa ya baki shi kuma ya dawo gefe ya ce har ya aiki yana ta tsaya da bakin da cewa wani fa ya baki gurin nan sai ya jima ta balle domin su ga takardun gidan suna da shi a dangirin din da gidansu shi kuma a can yana can yana kilemin cewa gida na ta me yasa a shari'a aka ce kowa ya gaba wa mutum kar ka sake ya buje-buje ya tura ka tangancen ya mayar kana gani ya kuma tura wancan ya mayar kana gani ya gama to za za ka gane Qur'an dan da ke zai yi na gani ko ba yadda za ka shi za a yi za ku ga wasu masu haya suna wasu dabaru haka kawai in ya ba da haya yanzu dai yan zamani abin da suke yi wani abu da nake ganin ban san me yake masu ba kuma da yake kana da yake jin taji wai da wanda kan ba ka go daga baya kace na ko ai unguwa wai tsoka na kai shi ko a taji ta ja ko ba a bukata ka dai dama ta hanyar dabaru ko ya tsara kudin da ba za ka iya ba dubu ɗari da hamsin ake ce kawai biya mai da dubu ɗari hudu ka dubu ɗari hudu daidai ka san nauyin ka ba za ka iya ba ce a kai ka za ka ce sab ai komai ya daji baka ga yadda ake jin bulo wayan baka san kuɗin zumunci ba eh cikin cikin kana daji zai bari a dubu ɗari biyu da hamsin ko ɗari ai ba wanda da wannan cewa zai aiwatar da shi kan yanzu wani irin da zai ji a nawa ne kai duk wannan illolin kuma masu haya muke kaje bada ba ba wai wajin din masu bada haya nake ba ina gaya ma dabi'a ne yadda ake yi yawa sai ka dauka wai lauyan su na zama ba haka bane Ai shi ne yana ji tsoro tun can na motsa. Sai mana. Ko kuma wata ɗabi'a da suke ta biyu. Idan ka zo haka kawai zai zo sai ku zai gyara kana gidan sai hau gyara gyara zai gyara ai ta zai zuwa kofar gidan shi ta ne za a yi unguwa ta za ta halatta ai ta yi tare wallahi gida na nake gyara kowa yana kafa hujja ne zuwa ku gane ba gidan nan ba na wannan bane na wani haka kawai zai jira a fara kwano ita ta mutum ko kacan jan za a yi ta yi tsara domin ya tabbatar ba da cewa tabbatar da yau unguwa na ta yawa to wannan shine din irin wato ɗabi'un an gane ku yawa to wannan shine to sai الحديث الثاني والتسعون بعد المئتين حديث نتريبيو da tasa'in da biyu ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kun ga inda ya gama da umra annabi alaihi salatu wasallam ya ce la yanna anna jaru jaru jarahu an yaji da kake batun fi gidani an dawo kan magota kuma la yanna anna jaru jaru kada wani makoci a ruwayar wannan ruwaya ne ba wa amma ruwayar bukari da muslim cewa da yi layan na bidiya ne na kuma da tauhidi da karbabawa kada makwabci ya hana makwabcinsa an ya jini da kashe batan da yi majinginan azara sun ji dami a kasan gasa ba wani da rafin ba ka bi jire yake da cewa kar ka hana shi jingina ba katanga ko ko jira ba jiwa kai yayi jinginan katanga ai yawa kowa ta ji jire to amma tsarin musulunci yadda aka ce idan mutum ya zo zai yi kawai ya zo ya tarar filin sa kun san wasu da hayar da wasu gwani za gani in ka jira ga filin da aka ce an yi gida a nan an yi gida a nan ko yau wato ya halatta da ya zo kawai ji ya tijira ba sai ya yi kasan kan nan ba ba sai kawai gaba da baya ji rigima ja to shi ne annaba ne salatu wa salam yake in yake zai yi tijira karka hana za mu zo mu ji wannan tijira na wajibi ne ko na mustahabbanci amma dai lalle in ka kalle ka ga da annabi ya hana to sai annabi ya وأدو لا يمنع أن جار جاره أن يجمل خشوة في جداره kada makwabci ya hana makwabcinsa jinjiri na azara shi ne kashaba a wajen ruwaya ba ko taba hu azarori ba guda ɗaya ba ya zo zai jingira kar a hana to abin da ba na yake faɗa kun da ya kula abu huraira sannan abu huraira yake ma ni a rasu a da hamu arzai shi ma yana farar wannan hadisi sai ya ga habari wanda ya kunje da shi wanda ya kalli wannan sun da abu sabo da babban shi shi ne wallahi na rantsi da Allah la'an yanna biha baina ashabiku sai na je wannan kalmar kadan kalin ka fadin wa abin da zan ta faɗa sai kun ji ko da ba ku son faɗa shi na faɗa wasu malayan tafiya ai ba ba ya take ne daukan nauyi yana nufin cewa annabi da annabi cewa ba wai a cikin katanga ba in a cikin ka ba ake yake mutum da ya ce na tsora tsari wa ke in haka ya fara ku annabi yake mu tsora ce mu tsora abu bare da ya fita da ya gaya musu wannan Ya za mu koya bari mu da shi ne za mu koya sai mu ɗauko kalmomin hadisi muradu hukukul jar bibiyar haƙoƙin makwabci waye makwabci sai ce walau bi ta'amil zarar din ko da kai za ka faru kai hakuri na farko dai abin da ake so idan zai yi ya tambaye ka kai kuma ya tambaye ka karka ne shine abu na farko sannan na biyu waye makwabci makwabci wata ke duwan da ka danganta take a jikin taka shi ne makwabci wasu da cewa makwabci ya bugar sunan duk wanda wani ja da ikama ba da lati bi ba yana yi to makwabci ne ko wanda an kira sallah ba lati bi da bi ce makwabci ne asalin basari da imamul auza'i suka ce makwabci shi ne gida arba'in gaba gida arba'in baya gida arba'in dama gida arba'in hagu gida ɗari da sittin ke kai ba wannan ba akwai malamin da suke makwabci duk wanda yake zaune a garin ku makwabcin ka ne kawai dan Kano makwabcin dan Kano dalilin su kuma shine la in lam yantahi al munafiqun walladheena fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati yake la nughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka biha wannan kalmar la yujawirunaka biha illa da ne da kace wanda yake zaune garin ku makwabcin kai saboda haka wannan duk inda makwabci ya zo to amma dai kaga makwabci na nesa sai na zai jingira ka da azara wanda zai jikin ka wanda ne ya zo ganin ya zo na din kai ne ya fitowa a fili da shi ake ya fitowa da shi ake wanda yake makwabci wanda ko wani abu ake a gidanka suna ji ruba dai bane ka hana shi jingire haka magabata ke zuwa jingire da da ana yi yanzu kan kuma da aka fara duwan ji kowa kace kace yake gudun fitina kowa ya zo sai ya daga eh duka kun da ku dama wancan da yake mai kore yayi dan ku ke mai juna shi da aka faɗi wannan kamar ya fara ji ba da yake da auren jiran wata samu bainahu ne hukukul jiwa taimakon makwabta da sauƙaƙa musu yana da yake haƙƙin makwabta annabi alayhi salatu wasalam ya ma zalika jibril yusini bil jar hatta banantu annahu sayyidu jibril bai guje ne ne mun wasiya akan makwabci je da ne tsammanin makwabci zai gaji makwabci ne wannan ce ta janyo lokacin da aka yi ukuwa tsakanin mutanen muhajiru da ansar ai za ku ga har gado suke ci har gado idan muhajirin ya mutu asalan zai zai gaji saboda wannan ukuwar da annabi ya hada da makwabtaka ta janyo sai da aya ta sauka ma Allah ya ware cikin suratul anfal wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah ita ta wuce wannan amma da makwabci yana gajar makwabci dan uwa yana gajar dan uwa wannan aboki yana gajar aboki wa likullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabu والذين عقدت كو عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم sau da haka makwabtaka wani al'amari ne mai girma a gurin Allah kuma ka sa makwabtaka kamar yadda suratul nisa ya ga ni wa abudillah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari dhunubi was sahib bil jamb shine ba lalle ka kasa makwabta gida uku akwai ne hakki uku a kanka akwai ne biyu akwai ne daya bai hakki uku shine wanda yake musulmi dan uwanka na jini kuma ga shi kusa da gidanka hakki uku ne hakkin musulunci hakkin yan uwantaka haqqul islam haqqul ukhuwa wa haqqul jiwar guda uku ne wanda kuma musulmi ne amma ba dan uwa na jini ba ke ne haƙƙin musulunci da haƙƙin makwabtaka sai kuma wanda ba musulmi ba kwata kwata shi kuma haƙƙin makwabtaka duk da ba musulmi bane to yana da haƙƙi a ba shi haƙƙin na makwabtaka to kun ji abin da ya ce na uku تقديم حق الشرع على حق النفس في كل شيء gabatar da haƙƙin shari'a akan wato rabon akan san rai a komai kar a biyu in san rai ne ba za ka so wani ya gida ba ka ba to amma tun da shari'a ta ce kar a hana shi to ka gani na hudu a taslimu da a sami shari'ar hali wa in kari hadu nan ya sallaba wa hukuncin shari'a ko da rai baya so na biyar adamu man injari min wadi al-khashwati ala haiti kada ka hana makwabci ya dora ma wato azara a cikin katangar ka da anan shi ne anan malamai ke cewa hali ko ne ke barin karasa na uku tabligu da ilimi isar da ilimi kun ga abu huraira ya faɗa hadisin da duk ban san shi ba tun da ilimi ne bari ya faɗa isarwa balle yiwa ne walau aya na bakwai jawabu da inkari alaman taraka amran shar'iyyan diwan nasibul maqam ya halatta ayi inkari ga wanda ya ba wani al'amari na shari'a lokacin da wani abu ya dace wato la yajuzu ta'khirul bayan an waqti al-hajat a yanzu kamata kai bayani da kamata ka kamun da ke bayan nan ba kai da lokacin da ake bukatar sa na goma na tara tahrimu oje na takwas da hada ikamatu lujja ala al-mukhali sai da hujja akan wanda ya saba na tara tahrimu adiyatil jar haramcin mudduna wa cutar da makwabci wa tajawuzu lahu da sauka zamar wa insani ilayhi da yin insani makwabta na da mutum da yake ya tafi kauyen ya ji zango da ya ce wani kayan yi a kawai da gani ruwa a yau ne zai tsara ba zai ce a kai makwabta kawai ba ruwansa da kuna da hali ba ku da shi a'a makwabtaka kawai yake kallo har yanzu akwai masu yi har yanzu ya je ya dan yi tafiya ya dawo daga tafiyar nan ya zo da wani abu dan bako bakon abu sai a raba a raba ba makota ko ba duka ba hagu da dama na jikin sa duk sai a gani wannan ta'adu ne masu kyau da yanzu mun yi waye da su wani ma saboda baya so a dame shi da ba isolated area ya ware kansa kadai in ma ya mutu sai an zo aka yi mutane a cikin birni a mota an tafi da cutar ko kuma a kawo shi cikin jama'a ko ai annabi ya yi jama'a rahmat ai rahmat so da haka ba zai ji wani in ka tafi amma kada ka tafi da niyyar kada da niyya yau wannan ne ke wa abu amma guri isolated guri ne ke wanda za ka samu nutsuwa ai ba ne ji ba ne ji bane shi gaba ne amma da niyyar kana kamar mutane wannan ba daidai bane shine ba a so malin ce man kabatu na azima ya abi huraira akwai matsayi babba ga abu huraira a yake da hada bil haq lokacin da ya bayyana gaskiya wa ahyatu nasil majhura ya rayu da sunnar da aka kaura cewa a irin nan ne ake cewa man sanna fil islam sunnatan hasana ba wanda ya kirkiro ba wanda aka manta da wani abu ya zo ya faɗa shine man sanna na kan jin ya ni da haka lamu ala lutu to wannan umarni zai iya ɗaukar wajen in za a yi al'adar hadis gaba ɗaya tun da ba a kancewa annabi ya wajabta wa duk wanda aka nemi alfarma ta makwabtaka kada ya hana idan ya hana ko ya saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ne da dalili banda wannan kallon zahirin hadisi dalili kuma banda masu jumhur ma akai shi imam ahmad imam tabi'i imam abu hanifa da abu imam malik ne kawai baya nan yana gurin mutahabbanci amma gurin imam malik wato duk wanda ya nemi zai ma dinginan katanga wajibi ne ka kale shi in da ya tambaye ka wajibi ne ka kale shi sai dai idan ka ga zaka cutu sai ka fito da abin cutarwa a sai dai ai salatu na yadda ai jira amma kai kaza saboda ka san kai kaza ni kuma zan cutu sai a biya maka ko ya zo da jingiran da zai kaso ka tangare ka da zaka danne wani kwananka sai ma illa ruwa ya zo da shiga sai a ga ba yawa to kun ji dalilin su jumhur da ahlul hadith saboda annabi ya fito da hadisin kara sai kuma hukunci na biyu hukunci sai na Umar shi ba ra'ayin sa kenan sai na Umar zamanin sa wata rana tsakanin an samu jewa tsakanin tabani tsakanin Muhammad bin Maslama da Abdullah shi da irin abin da ne shiri number one two three kaga a nan da su ya mallaki shiri number one duk da shi yana so ya kai ma na da kusa da shi to sai ya zanto wato gonar da number one ce number two kuma da Muhammad bin Maslama sannan kuma sai ya mallaki number three kaga da sun tashi a tsakiya duk guda biyu na gani irin wannan ne ba ga wani ya zo ya nemi alfarma cewa ya haɗe kai ka koma zai da shi ya haɗe kai ɗaya za ka fito ko jiri da ya rufe ya na hadi kai wanda ya bai wanda ya zuba kai in sun ci bai ci to da haka dai zai samu Muhammad bin Maslama yake da Allah zan janyo ruwa gona ta amma ka ga sai ya fita kaka dole sai ya fita nan ko Muhammad bin Maslama yake sai da ba ko za ka samu irin wannan yake ji ne da wacce ba za a wuce ba kawai sai ba za a wuce da fata ta kofar gidansa ba ki dai da za a fata an ba ta fita nan ba yake duba za a wuce ba abu da haka yake da shi bawa Allah in ma an to ba za ka amfana da ruwan da zai domin kafin ya zo gona dawa sai ya tsaya a taka ne da ba sai kai tsara gurin sai da ba yace ya amiral mu'minin gashi gashi Muhammad bin Mansala ba ga matsalar da ta faru tsakanin nabi sai kirawo aka kira shi yace ga abin da dan uwan ka yaje fada yace ba zai wuce min ta gona ba ya san ta inda zai je da ruwan sa ya bi kan sai na Umar yace sai an biyo da mu kwada mu hanyar ruwan ta gonarka duk abin da za ka yi ya biyo ya kalli yace kai ka fuka yi ka janyo ruwan yace kai kuma sai an ja ruwan ko a kan cikin kai yace in ta kama ta kan cikin ka domin ai ba kila abin da Abu Hurairah yace ba hadisin ya tuno cewa la la yanna bi abai ashabiku ba wai yake ko ta kan cikin ka ta kama a biyo da wannan ruwan ta kai ya mu biyo ne kuma ya haka ya hakura dole yake dage da sannan bayan wannan an kuma samun sabani tsakanin wani mutumin Madina da Abdurrahman bin Auf shi ma kan wannan Abdurrahman bin Auf wannan mutumin Madina ya rike kaza kaza a kan lambu a lambu ne shi kuma sai na Umar ya hukunci ya ce Abdurrahman dan Auf ya ce da ya kale to kun ga wannan hukuncin hukunci ne da yake nuna sai na Umar ma yana kan zahirin hadisi ko to ala yamna anna jaru jaru kada wato makwabci ya hana makwabcinsa to da mai imam malik ya dogara su da mai dogara ya dogara da hadisin la yahillu malu ri'in muslimin illa bi qibatin min nafsihi baya halatta a ci dukiyar mutum musulmi sai da jin daɗin ran shi wannan shi ne dalilin saboda haka tunda baya so bai kamata a to amma kuma ai maslaha za a gabatar na cewa shi kuma wanda in bai dawo ruwan ba aiki suwa zai yawa kaga ni to shi ne shi ne shi kuma dalilin malikiya na eh wasu malamai sun ce wai jami'i ne aljamu bayna al-hadithain aula min al-tarbiya shi ne kawai wajen da a hakan ma zai iya yiwa da abubuwan abubuwan suna zuwa da yawa wato ya zanto ya fiyar mutu ana samu amma ya ga hadisi ana hadisi salis wacce tsona ba da biyatai hadisi na ɗari biyu da tasa'in da uku ana aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake man zalama ana fili bayan yanzu duk wanda ya zalunci shi da kibri daidai da kibri ɗaya a cikin aiki ne wannan ko ko dali daya yawa